واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها فان كل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار amma ba du yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu yau muna bakwai ga watan zulhijja hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1442 wanda ya zo daidai da sha bakwai ga watan bakwai a girgoriyan kalanda 2021 wannan shine kasa ɗinmu na 23 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin la ilaha illallah ma'anaha shurutuha nawaqiduha wa fada'iluha littafin fadilatu sheikh muhammad ibn sa'id ibn raslan hafizahullahu ta'ala idan jama'ar musulmi ba su manta ba mun faro shurutu la ilaha illallah muna cikin ashartul awwal al-ilmu wanda malamai suke masa take al-munafi lil jahali wato ilimin sanin ma'anar la'ilaha illallah wanda yake korewa mutum jahiltar ma'anarta an gane wato kasanta irin sanin da ya kore maka jahiltar ma'anar wannan kalma mun kawo wasu ayoyi yau kuma za mu ɗora aya da za mu ɗora a kai shi ne aya da ta cikin suratul an kabut da Allah yake cewa wa tilkal amsalu nadribu halin nasi وما يعقلها إلا العالمون اوكي من بمجي اوكي من من من يي غبا كو شهيد من غما ده شهيد الله كان كو قل هل يستوي الذين كو نعم اذا متاهي cikin aya da take cikin suratu zumar aya ta tara inda Allah madaukakin sarki yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna ya والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب الله يتي قل كتي مسو هل يستوي الذين يعلمون شن ودن دا سكا سن لا إله إلا الله سكا سن الله سكا سن يد ذا أبو تاوى الله سكا سن حيكين الله دا نمن زن الله زاز زو دي دي دا والذين لا يعلمون ودن دا بسن إلون ودن نان حقوكي با بسن إلون ودن نان wato ilmomi da kuma fahimta ba Allah ya ce inna ma yatadhakkaru ulul albab sanadai masu tunani akan haka su gane akwai bambanci tsakanin wanda ya san haƙiƙanin ma'anar la ilaha illallah da wanda bai sani ba akwai bambanci tsakaninsu waɗannan su ne masu hankali cikin mutane kullum idan Allah maɗaukakin sarki yana magana akan hankali ba yana magana akan hankalin da zaka bambance ranar lahadi da ranar asabar ba ba yana magana ne akan hankalin da zaka bambance abinda in ka ci zai amfanar da kai da wanda in ka ci zai cutar da kai ba ba yana magana ne akan hankalin da in ka tashi daga nan ka san wanda layi zaka fi ka koma gidanku ba jama'a kuna fahimta hankalin da Allah ke magana akan sa shine hankalin gane kadaituwar Allah da kuma kadaituwar bauta zuwa ga Allah da yarda da rububiyar Allah da yarda da siffofin Allah da sunayensa duk hankalin mai hankali in dai bai san wannan ba sunansa mahaukaci a gurin Allah jama'a kun fahimci magana duk yanda ya san ya kamata duk yanda ya san ilimi duk yanda ya karantu ko mai ya karanta a duniya kowanne matsayi ya taka kowace daraja Allah ya yi masa matukar bai san waɗannan abubuwan ba a gurin Allah turin jahili ne yasa shekul islam muhammad bin salihul uthaymin da ya zo littafinsa al'ilmu da ya zo ya magana akan definition na ilimi ya ce fa in ana magana ana fa maganar ilimi ne na addini ya ce da za ka zama profesa ka zama duk wani abin da za ka zama a ilimin rayuwa da ilimin boko matukar za a laluba cikin kwakwalwarka babu ilimin sanin Allah da manzan Allah da ibada ya ce ana neman tantirin jahili idan aka same ka an kura lamba da haka mutane su daina yaudarar kansu sun karanta kaza sun karanta kaza wannan duniyar ka ka tara wannan ilimin da yadda za ka rayu da yadda za ka yi harkokinka da yadda za ka yi mu'amalarka da yadda za ka yi kasuwarka to wannan daban ka tsaya kuma ka koyi ilimin yaya Allah yake so a bauta mishi wannan haƙoƙi ne suka rataya a wuyanka na yadda matsayin Allah yake da matsayin manzan Allah in ba ka san wannan ba ka san duk abin da za ka sani a duniya kai jahili ne in ji Allah da manzan Allah jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko? saboda haka dole ne mutane su yi wa kansu ƙiyamun nahari ba ƙiyamun laili ba e ƙiyamun nahari su zage zagewar ka'in da na'in don su san waye Allah su bauta masa su kaɗaita shi da bauta su kauce wa duk abin da ke iya faruwa zuwa ga shirka to in sun san wannan ilimin idan bayansa ba su san wani ilimi ba a duniya to sunansu masu ilimi jama'a kun fahimci magana don haka da Allah yake cewa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamu ba ana magana ne akan ilimin duniya ba yasa al-imam zarnuji a cikin littafinsa ta'alimul muta'allim dariqat ta'allumi karantar da mai karatu hanyar neman karatu ya ce daga cikin ilmomi akwai ilmin sana'at ilimin sana'a ya ce wannan ilimin ba wajibi ba ne ba dole ba ne an gane magana da ku wanda ya ga dama ya je ya nema don ya sanya zai yi ya nemi kuɗi ya ga zai zauna haka oho masa shi ya jiyo ko ya ce daga cikin ilmomi kuma akwai ilimi na likitanci ya ce shi ma ba dole ba ne amma ana da bukatarsa a cikin jama'a saboda neman lafiya da neman kaza da neman kaza ya ce sannan akwai ilimin addini sanin Allah da bauta wa Allah da shauransu sai ce ta wannan kuma wajibun ala kulli musulmi dole ne akan duk wani musulmi ya tashi ya je ya nemi ilimin sanin waye Allahnsa an gane wallahi tallahi jama'a mu daina yaudara kanmu fa wannan karatu na mu fahimci Allah mu fahimci ya zamu bauta wa Allah ba ana cewa ya dace ko ya kamata bane a dole ne wallahi idan ka je lahira babu shi babu fa tabbacin cewa za ka samu rahama a gurin Allah domin Allah yana yi wa masu ilimi da aiki da shi ne rahama baya yi wa jahilai da kangararru waɗanda suke gafalallu rafkanannu Allah ba ruwansa da su a gobe kiyama Allah shirya da mu da haka yake cewa waɗanda ba su da ilimi da wanda suke da ilimi ba za su taɓa zama ɗaya ba Allah ya ce inna ma ya tazakkaru ulul alba Waƙala Allah ya sake cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi al-ulama sani dai waɗanda ake danganta tsoron Allah zuwa gare su sune malamai me ake nufi da wannan magana shine waɗanda suka san kalmar la ilaha illallah suka fahimci ma'anarta suka fahimci matsayinta suka fahimci irin haƙƙin da yake rataya a wuyansu dangane da ubangiji a kanta su ne kaɗai waɗanda suka san me suke da tsoron Allah jama'a kun fahimci magana komai yadda kake jin ka san Allah in baka san wannan kalmar ba akwai matsala fa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama to sannan anan kuma wannan ayar ba tana cewa malamai ne kadai suke da tsoron Allah ba domin daga cikin fassarar da ake wannan aya wadda take a murde shine a ce ai babu masu tsoron Allah sai suwa sai malamai a'a ana iya samun malami mai tsoron Allah ana iya samun malami kangararre Allah ya buga misali da bul'amu dan ba'ura ko watlu alaihim naba alladhi atainahu ayatina fansalakha minha fa atba'ahu shaytanu kaji fa tsabar kangara ma shi shaidan ne yake bin shi duk wani dan adam idan zai bata wa yake bi shaidan to amma shi shaidan ne ya dawo yana masa biyayya fa atba'ahu shaytan fa kana min al-ghawi sai ya zamanto daga cikin halakakku Allah ya ce walau shi ina da mun so kuma mun ga dama la rafa'anahu biha da mun daukaka darajarsa da wannan ayoyi walakinahu sai dai shi wannan malami akhlada ila al-ardi ya nemi dawwama a doran kasa wattaba'a hawahu ya dinga bin son zuciyar shi Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi misalinsa kamar misalin kare ne in ta hamil alaihi yalhas aw tatrukuhu yalhas kare idan ka ɗauki abu za ka dake shi sai dinga lallaga in ka rabu da shi ma sai dinga lallaga ɗauka ka dake shi ko ɗauka ka ba shi baya hana shi ya dinga wannan hakin haka kuma hana shi ma baya hana ya dinga wannan hakin jama'a kun fahimci magana wato Allah ya buga misali da dabba da tafi kowace dabba wulakanci ita ce dabbar kare wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce la yadkhulul mala'ikatu baytun fihi kalbun wala suratun duk gidan da yake da kare haka siddan ba karen farauta ba ba kare wanda aka ce a ainihin wato suka yi gadi ba mala'ikun rahama ba za su shiga wannan gidan ba in ji annabi muhammadu saboda munin dabba irin ta kare annabi ya ce duk gidan da yake zaune a gidan to babu mala'ikun rahama a gidan annabi ya ce idan kare ya sa bakinsa a cikin kwananka ko filet ɗinka ko kofinka ya sha ruwa to wannan kofin ba za a sarƙa alwalar da za a yi a ciki ko kuma ka ci abinci a ciki ka zama mai tsafta ba sai ka wanke shi sau bakwai ko wanda kuma daga cikin wankin sai ka sa ƙasa a ciki sannan sai a ci gaba da abin nan to da wannan dabbar Allah ya buga misalin wulakantaccen malami wanda baya bin Allah jama'a kun fahimci magana yasa hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tabbata cewa ranar tashin alkiyama Allah subhanahu wa ta'ala zai saka malami wanda yake bin tafarkin shaidan a cikin wutar jahannama idan aka saka shi a cikin wutar jahannama sai a zazzago hanjin shi ta baki mala'iku su kama hancin su nade a hannunsu su dinga dawurwuri da shi a cikin wutar jahannama sai yan wuta su zo su kewaye wannan malami sai ala gafarta malam yaya kuma haka me ya faru kai fa kake ce mana karmi kaza karmi kaza karmi kaza karmi kaza mi yi kaza mi yi kaza mi yi kaza kai kuma ya aka yi haka sai ce na kasance ina umartar ku ne kuma in na koma gefe sai na sai na aikata sabanin abin da na umarce ku na kasance ina hana ku sannan sai in koma gefe kuma ina aikata abin da na hana ku yasa abu huraira daga cikin hadisan da idan ya jawo su har su ma yake yi wannan hadisi yana daga ciki abu huraira in ya jawo wannan hadisin hankalinsa tashi yake saboda hadisi ne wanda yake rankwashin kan duk wani mai kira zuwa ga Allah jama'a jama'a kun fahimci maganar da ke ku to abinda Allah ke cewa inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama ba ana nufin malamai kaɗai su ne masu abinda ake manufi da wannan aya duk wanda kaga yana da tsoron Allah to waye ne shi malami ne wannan mutumin yana da ilimi da yake karantar da jama'a ko ba shi da shi ya yi karatu mai zurfi ko bai yi ba in dai yana da tsoron Allah me ya shi to wannan shine hakikanin ma'anar ayar inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama domin idan ka ce ana nufin masu ilimi malamai masu karantarwa yanzu kenan sauran jama'a duk ba su da tsoron Allah sai malamai kawai masu karantarwa jama'a kun fahimci magana yanzu aka fassara ayan nan da haka an yi wa sauran jama'a adalci jama'a ba yi musu adalci ba domin an kore musu tsoron Allah wani kuma za ka samu ya mafi malamin da ke karantar da hidin tsoron Allah ba a samu jama'a ana samu to hakikanin fassara shine duk wanda ka gan shi yana da tsoron Allah da bin dokokin Allah da kiyaye shari'ar Allah to wannan mutumin menene shi masani ne malami ne sai dai kawai ba zai hau kujerar mai ba karantarwa ba wannan kuma wani fage ne daban amma dai shi malami ne masanin Allah to haka ake bukatar kuma kowa Allah ya shirya da mu wannan ta zo a cikin suratul fatir suratul fatir aya ta 27 aya ta 28 qala ta'ala Allah ya sake cewa cikin suratul ankabut yace wa tilkal amsalu sane dai waɗannan misalai nadribu halin nasi muna rankwasa su muna buga su ga mutane ne wa ma ya aqiluha amma ba masu hankaltar irin waɗannan misalai illa alimuna sai masana Allah masana la ilaha illallah duk wani misali da Allah ya buga a cikin alqur'ani ko to ba wanda yake hankaltar wannan misalin ya gane hakikanin mai Allah ke nufi sai waye sai wanda ya san Allah wanda ya san hakikanin kalimatu shahada da Allah ya ce inna Allah la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fa ma fawqaha lalle Allah baya jin kunyar ya buga misali da sauro ko abin da yake sama da sauro wajen kankanta ko wajen girma sai Allah ya ce fa amman ladina amanu fa ya'lamuna annahu al min rabbi ko masu imani sun san wannan misalin daga gurin Allah yake kuma gaskiya ne kaga kenan su waye masu fahimtar misalan Allah shine masu imani wanda suka yadda da Allah suka shaida kalmar shahada shine yace fa ammal ladina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbih sai yace wa ammal ladina kafaru fa yaquluna madha arada Allah bi hadha masala kafirai waɗanda suke makiya Allah ba su san kalmar shahada ba sai su dinga tambaya me Allah yake nufi da wannan misali sai Allah ya ce yudillu bihi kathira wa yahdi bihi kathira yana shiryar da da yawa daga cikin mutane da irin wannan misalan yana kuma batar da da yawa daga cikin mutane daga irin wannan misalan sai ce wa ma yudillu bihi illa alfasiqi ba wanda Allah yake batarwa da irin wannan misalan sai fasikai jama'a kun fahimci magana da kyau ko da Allah madaukakin sarki yace mathaluhum ka mathalil ladhi istawqada nara فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون مثلهم مثال منافقي كمثل الذي استوقد نارا kamar misalin wanda ya hura wuta ne an gane magana da kyau ko kamathalil ladhi istawqada nara falamma adaa'at ma hawlahu lokacin da wutar ta haskaka abin da ke gefansa wato da ya ce ya yi imani wannan kalmar sai ta ɗan haskaka masa ya zamanto kamar mutumin arziki ko da ya kafirce kuma a zuci zahaba Allahu bi nuri sai Allah ya tafiyar da mai haskensa wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruna sai ba su cikin duhu ba sa gani ma'ana dalika bi annahum amanu thumma kafaru sai Allah ya ce mai fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahuna zalika bi annahum amanu saboda sun ce sun yi imani thumma kafaru daga baya suka arnance Allah ya ce fatu bi ala qulubi sai muka sa murfi muka bame zukatansu da Allah madaukakin sarki ya ce mathalil ankabuti مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء كمثل الأنكبوت اتخذت بيته سيتي وإن أوهن البيوت لبيت الأنكبوت لو كانوا يعلمون كو مثل الذين اتخذوا من دونه أولياء مثال وأندا سكري إكو ما باين الله أما تأي مجب انتا لمرنسو misalin wanda suka rike arna suka rike gumaka suka rike bautar shehunai suka rike wasu a matsayin su ne za su kai su gurin Allah an gane ku sai Allah ya ce ka matsalil an kabuti ittakhadhat baitahu kamar misalin giza-giza ne ko tautau wanda ya riki gida jama'a kun taba ganin tautau ai matsalar shine wasun ku ba su zaman karkara ba ba ku yi zaman cikin bukka da abin nan ba waye ne san tautau a nan mala da muka san shi malam yusuf ka san tautau yauwa yaya yake gidansa yauwa wani fari yake yi rawun hakan nan sai manna shi a jikin gini amma in ka zo sai ka same shi a waje kuma kaga in ka kalli gidan gwanin sha'awa fariƙal ya gama ƙera shi don Allah jama'a mai gida yake tare wa ɗan adam shine ruwa rana sanyi iska da dai shauransu ba shine amfanin gida ba sai an shiga ciki yake tara wannan ko sai ana waje sai an shiga to shi sai ya gama gyara gidan ya gama ƙera shi ya gama inganta shi kuma sai ka zo ka same shi a waje a kwance an gane ko to da Allah ya tashi buga misali ga wanda suke riki wani koma bayan Allah sai ya ce kamar tautau ne yadda ka yarda wannan gidan ba zai wa tautau din nan amfani ba ko tunda ya gama kera shi amma ya kwana a waje to to ka yadda duk wanda ya rike wani Allah wannan wanda ya rike ba zai masa amfani ba shine misalin jama'a kun fahimci magana da kyau ko yadda tauto ya yi gida ƙerarre gashi gwanin sha'awa in ka kalla amma kuma ba shi da amfani a gurinsa to haka duk wanda ya rike wani abin bauta in ka gan shi za ka ga gashi da tsari gashi da hankali gashi da sanin ya kamata ga su da tarbiyya ga su da nutsuwa ba sa cin amana ba sa kaza an ɗauke su aiki za su kula ba su ba su dukiyar ka ba amma wallahi su gama wannan in sun tafi ina za su tafi kuma a lahira wuta an gane maganar da kyau ko shine masalul ladhina takhadhu min dunihi awliya'a misalin waɗanda suka riki koma bayan Allah a matsayin majibincin lamarin su ka masalil ankabuti Allah ya ce kamar misalin gidan tautau ne gidan gizo gizo ittakhadhat baitahu wanda ya riki gidansa sai Allah ya ce wa inna awhanal buyuti daga cikin wulakantattun gida babu wulakantaccen gida mafi wulakantuwa labaitul an kabuti laukanu ya alamuna in ba gidan tauto ba inda a ce sun sani an gane magana da kyau ku da Allah maɗaukakin sarki ya tashi buga misali akan mutumin da yake da ainihin wato ilimi amma baya aiki da shi sai ce matsalul ladina hummilu taurata thumma lam yahmiluha sai ce me kamathalil himeri ya hamilu asfara sai ce me bi isa mathalul qaumin ladina kazzabu bi ayatin lahi Allah ya ce misalin waɗanda mathalul ladina hummilu taura misalin waɗanda suka ɗauki a taura ina ma'anar sun ɗauka sun jingina kansu cewa su ashabul kitabi ne ko ahlul kitabi ne su suna da littafi daga sama Allah ya turo musu manzo ya turo musu littafi sun ce a taura littafin su ne ina fata kuna fahimtar magana thumma lam yahmiluha amma fa faɗa ce kawai a baki cewa littafin a taura nasu ne amma a aikata fa ba sa aiki da shi shine Allah ya ce hummilu taurata amma kuma thumma lam yahmiluha gahi sun ce littafin a taura nasu ne amma kuma a zahirin magana ba nasu ba ne ina ma'anar ba nasu ba su ɗauka ba ba sa aiki da shi sai Allah ya ce ka matsalil himeri ko ka matsalil himari kamar misalin jaki ne ya hamilu asfara wanda yake ɗauke da kayan littattafai a gadon bayan shi don Allah jama'a ka taɓa ganin jaki ya wuce da tulin bulugul maram a gadon bayan shi a ce ala gafarta malam muna tambaya dangane da hadisi na ɗari biyu wanda ya zo yake magana akan alwala kuma ya iya tsayawa ya ba da fatawa ya jawabin ingancin hadisin sannan kuma ya faɗi yadda ake aiki da hadisin ka taɓa ganin jaki na ba da fatawa jama'a shi kansa bai ma san me yake ɗauke da shi ba ko to haka kafirai ba su san me suke ɗauke da shi ba don ba aiki suke da shi ba yawa sai irin sai irin na audu dabberi ko eh an gara magana da kyau ko shine thumma lam yahmiluha kama thal himari yahmilu asfara Allah ya ce bi isa mathal qaumil ladina kadzabu bi ayati tir da misalin waɗanda suka ƙaryata da ayoyin wa ayoyin Allah an gane magana da kyau ko to don haka ka dinga jin irin waɗannan misalan kenan Allah na buga su ga sunan sun fi dubu wane ɗari in ji Hausawa a cikin alkur'ani Allah maɗaukakin sarki ba mu ikon gane misalan Allah to shi ne anan ma ya ce wa tilkal amsalu waɗannan misalan da muke bugawa na duribu halin nasu muna buga su ne ga mutane wa ma ya aqilu ha illa alalimuna amma ba masu hankalta su sai wanda suka san Allah shi ne illa alalimuna alalimuna ana ai alalimuna bima ana la ilaha illa Allah wanda suka san haƙiƙanin ma'anar kalmar shahada suka san me ake so su yi da ita su suke gane irin wannan misalan wa an Uthman bin Affan radiyallahu bin Affan radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illa Allah dakhala aljanna kaji fa man mata daga Usman dan Affan Allah ya hada mu da Usman a jannatul firdausi manzan Allah ya ce man mata duk wanda ya mutu wa huwa ya alamu yasa muka ce ba lazimi ba ne sai mutum ya furta kalmar shahada inda mauti sai ka ji da kunnanka ya furta ba lazumi ba ne in dai ya san ma'anarta ya fahimce ta yana aiki da ita to dan ba a ji ya furta ta lokacin mutuwa ba wannan ba yana nuna ya mutu ba musulmi ba ina fata kuna fahimtar magana domin hadisai ne guda biyu wancan hadisin yace man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah da khalal janna wanda ya zama maganar sa furucin sa zancen sa na ƙarshe la ilaha illallah ne wannan dan aljanna ne kaga wannan shi an ce ya furta to idan ka je na furtawa kuma ba wanda dama Allah ke datar da shi da furtawar sai wanda ya yarda da kalmar don haka wanda duk ya yarda da kalmar Allah sai ya datar da shi ya furta me dalilin mu akan haka Allah ya ce yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah ko Allah yana tabbatar da masu imani akan tabbatacciyar kalma tun daga nan duniya in sun zo mutuwa su faɗe ta wa fil akhirati haka a lahiran an musu tambaya su bada amsa da ita kaga kenan mutum zai iya furtawa a ji wannan hadisin kuma sai ce man kana abinan man mata wa huwa ya alamu ba a ce wa huwa ya ƙulu ba wanda ya zo mutuwa alhalin yana sane ya fahimci cewa ba mai abin bautawa bisa cancanta da dacewa sai waye sai Allah manzo Allah nan ma yace da kalal janna kaga kenan yanzu ko da bai furta da baki aka ji ba eh amma dai ya san ma'anar yana aiki da ma'anar zai shiga aljanna ko ba zai shiga ba to a dinga fahimtar hadisan saboda haka karka ga wani ya zo mai sharar mutuwa baka je yana la ilaha illallah ba ko kuma kai ta bahi la ilaha illallah baka je ya tafa ba ka zo ka ce ai ya mutu kafiri ai ai ya mutu kafiri ai ai muna ta bashi kalmar shahada wallahi ya kasa karba mm wallahi jama'a shi yasa darasin nan yana da muhimmanci fa mu dinga fahimtar irin waɗannan al'amura din daga nan ne za mu gane ina ne matsalolin suke ina kuma daidai din take amma idan muka ce ba za mu tsaya mu fahimta ba to za mu yi ta tafiya ne cikin fagauniya kuma ai ta kokarin gyara ma ka ce kai ba wanda ya isa ya gyara maka kai kawai in mutum bai kalmar shahada ba kawai kafiri ne ya mutu kalidi na fiha abada har ma ka ja wata madda Allah shirye da mu saboda haka la ɗayan biyu ne ko dai Allah ya baka ikon furtawa ko kuma a'a dama ka san ma'anar kana aiki da ita ka mutu da wannan ma'anar a cikin zuciyarka ka higa aljanna duka Allah ya datar da mu baki daya wannan hadisi imam muslim ya rawaito shi Allah ya hada mu da shi a jannatul firdaus malam sai yace faqayyada habil ilmi bi ma'anaha kaga Allah sai ya wanzan Allah sai ya dabaibaye wannan kalma da cewa sai mutum ya san hakikanin ma'anarta wa huwa nafyu li ibadati an kulli ma siwa wallahi shine kore ibada ga duk wanda ba Allah ba subhanahu wa ta'ala wa ithbatu halillahi wahdahu a tabbatar da bautar ga Allah shine ma'anar la sharika lahu shi kadai Allah ba shi da abokin tarayya a cikin abin da za a danganta masa na bauta to idan mutum ya san wannan to ya san kalmar shahada wa amma man yahdi biha man yahdi biha hadyanan ka kalamin na'ib amma mutumin da yake wato furuci da wannan kalma furuci na haya gaga kamar yadda mutane suke furuci da ita la ya alamu ma'ana ha bai san ma'anarta ba ko ba haka mai ahalar ya ce ba ya ce idan mutum ya fito masallaci sai kuka tsaye da shi a bakin masallaci kuka ce wani mai kai ya ce sallah kuka ce ga mana ya ake ruku'u sai gagara jawabi yaya sujuda me ake faɗa a sujuda ya gagara jawabi ya kaza ya kaza ya kaza duka ya gagara fahimtar komai a ciki kawai sallah yake da jama'a amma bai san komai ba ya ce to wannan za a nannaɗa masa ita yadda ka san bargo a naɗe bargo ya zo jikin fuskarsa sai a maka masa ita ta tashi ka bamu guri ka san komai ba a shi yes dole ne mutane su tsaya su fahimci ma'anonin abin da suke yi ni ne gaskiyar magana wannan hayaniyar da kake gani ba za ta kare ba ka taɓa gani an dai tun da ka tashi a gidanku an taɓa wayar gari a ce yau muna hutun girki ba za a girki ba yau tsakani da Allah eh idan babu nan kuma za zama dole ne ba yadda aka iya amma a ce yau muna hutu yau za mu sati ɗaya malam matsala ba girki ba na rana ba na safa ba na dare zai yiwu aka ramakan lahu ba zai yiwu ba to ita duniyan nan da kake ganin ta har kokinta ba sa karewa yauwa ka taba ganin wani ya fito tsirara ya ce maka kai yau ba zan sa riga ba ba shi ba wando ba riga ya ce yana hutu ya dai ma ce ko ba a hutu to duk wata harkar duniya da ka ganta wallahi malam ba a hutawa ba kuma ta tsayawa shi yasa mawaƙi yake cewa harkar duniya babu daɗi kuma ba a shirin bari kullum tafiya take haka nan in ji sani sabulu ko Eh, harkar duniya babu daɗi kuma ba a shirin bari ma'ana hayaniya ce malam ba kowa san ba daɗi ake ji ba amma ko ba a shirya bari ba yace kuma kullum a haka ake tafiya haka nan da haka har mutuwa ta zo ta fashe ka to shi yasa mai dabara baya yadda hayaniyar duniya ta hana shi bautar Allah hayaniyar duniya ta hana shi neman ya zai yi ibada hayaniyar duniya ta hana shi neman ya zai ya san waye ubangijin shi to wannan yayi dabara kamar masu tahe suna faɗa wai a zaune nake bani zagin kowa yace lalle malam kayi dabara a to ai ko yayi dabara dan in ya zagi wani zai gaura mishi mari ko to kaga dabara shine yayi shiru inji masu tashe ko to Allah shirye da mu da haka yake cewa amma man ya hazi biha hadiyanin ka kalamin nas wanda yake furuci da ita yake haya gaga da ita kamar yadda jama'a a mutane ka kalamin na'im kamar yadda mai bacci ke faɗinta ka san mai bacci yakan yi magana wata ran ka tashe shi he ka ce masa wani ya naji kana ta surutu kana ta cewa kaza kaza ya ce a ni kuma ce kwarai da gaske baka ja abubuwan da ka faɗa bai ce a shi bai san ya faɗi waɗannan abubuwan kayi kayi da shi ya ce wallahi bai sani ba ko kuma a'a kai kana jin yana furuci yana maganganu amma in za a titsiye ka a ce ka faɗi me yake faɗa baka yi saka fassara ma'anar ba araba da ya araba ya ya ce wa ya ga ya ko ba haka bane jama'a karwa kallah wala kabiru to kamar haka in dai har mutum bai san ma'anar la ilaha illallah ba ko wato malaman nan suna da buga misali malam in dai baka san la ilaha illallah ba to kamar mai bacci ne yana wannan gwalantin baka san me ke faɗa ba eh to baka san la ilaha illallah ba in dai baka san la ilaha illallah ba to wannan misalin shine ma'anar baka san la ilaha illallah ba jama'a kun fahimci maganar da kyau kuma to kaga kenan dole mutum ya tsaya ya fahimce ta ya aiki da abin da take kunshi a cikin sa Allah ya fahimtar da mu baki daya la ya alam ma'ana ha bai san ma'anarta ba fa kaifa yanfi ma nafat in mutum bai san kalmar shahada ba ta ya za a yi ya kora abin da ta kore ko dan ta kore cewa kar a bauta wa kowa sai wa sai Allah to ta ya zai kora wannan bautar ba shi ne za ka ga mutum yana kalmar shahada amma kuma yana kiran sunayen shehunai yana cewa su kai kukan shi gurin Allah ba saboda bai fahimci ma'anar la ilaha illallah ba dan da ya fahimta zai yi wannan abun ba zai yi ba ba shi ne za ka ga mutum musulmi amma yana zuwa gidajen bokaye ba saboda mai ba mai ba mai fahimci ma'anar la ilaha illallah ba da ya fahimta zai je ba zai je ba duk wanda ka ga yana aikata aikin da la ilaha illallah ta saba mishi to abin kawai da zaka fasara shine bai san ma'anar ta bane jama'a kun fahimci maganar da kyau ko da ya sani yayi imani da abin da ya sani ba zai aikata wannan abun to wannan fa shine manufar ka gane ma'anarta ta hana waɗannan abubuwan gaba ɗaya ta ce kar a yi ta ce karka zo faduwa ka kira sunan wani ta ce karka zo gaihe da mutum ka durkusa mishi ina fata kun fahimta da sauran waɗannan abubuwa duka to in ka ga mutum ya zo zai tuntuɗe ya kira sunan wani ba Allah ba ko to abin da za ka fahi ma'ana shi ne lallai musulmi ne amma bai san ma'anar la ilaha illallah ba dan da ya sani da ba zai yi haka ba jama'a kuna fahimtar magana da kyau ku Allah ya shirya da mu don haka sai malam ya ce fa kaifa yanfi ma nafat ta ya za a iya kora abin da ta kore wa yuthbitu ma athbatat kuma ya tabbatar da abin da ta tabbatar shine ya tabbatar da bauta ga Allah shi kadai kar ya hada shi da waye da kowa yanzu irin wanda suke wato maganganu na shirka da kafirci suke daukar haƙoƙin wanda ba na Allah ma'amana haƙoƙin da ba na wasu ba suna dauka suna basu suna ɗiban haƙoƙin Allah suna manna wasu ai inda sun san ma'anar la ilaha illallah ba za su yi haka ba wa huwa la ya'lamu shay'an min dalika bai san komai a cikin waɗannan abubuwan ba dan haka za ka ga ba zai iya kore abin da ta kore ba ba zai kuma iya tabbatar da abubuwan da take tabbatarwa ba am kaifa ya amalu bi muqtada ma la ya alamuhu ta ya za a yayi aiki da abin da a take hukunta wanda bai san shi ba an gane magana da ke ku abin da take kudurtawa da hukuntawa wanda bai san wannan abu ta ya za a yi aiki da shi sai malam ya ce falaysa almuradu qawlaha bil lisani ma al jahli bi ma'anaha ba fa ana nufin mutum ya ta furta ta da baki tare da jahiltar ma'anarta ba jama'a kuna fahimtar magana kai ta furtawa a baki amma kuma ka jahilci ma'anarta malam ya ce ba haka ake nufi ba fa innal munafiqina yaqulunaha ai munafikai ma suna faɗin kalmar shahada amma wa hum tahatal kuffari fin nari amma su munafikai ma saboda tsabaragen kangarewa da tambadewa suna kasan kafirai a cikin wutar jahannama kenan ka iya cewa kafirai ma sun fi sassauci na azaba in akwai sassaucin azaba sama da munafukai to wani zai tambaya zai ce to me yasa aka sa munafukai a ƙasa aka saka kafirai a sama shine barin baka misalin da zaka ga saurin ganewa yanzu ko a kotu in aka je sai a ce wanda bai wahalar da alkali ba za a sassauta masa menene hukunci to kafirai ba su wahalar da ƙur'ani ba ba su wahalar da sunna ba ba su wahalar da malamai ba su dama sun ce ba su yi imani ba jama'a kun fahimci magana ba su wahalar da musulunci ba to tunda ba su yi imani ba eh to ku yan wuta ne an tsaya a nan su kuma waɗannan munafukai wani ma hadda rawani ko ba haka bane jama'a su gara ku su wahalar da ku ku ɗauka cewa kuna tare da su amma wallahi ƙarya ne idan kuka bi tarihin annabi muhammad sallallahu alaihi za ku ga cewa waɗanda suka wahalar da manzan allah wallahi munafukai ne wanda suka fi wahalar da manzan allah munafukai ne domin su ga su da su za a shiga masallaci da su za a kalli alƙibla in an yi mutuwa da su za a yi sallar gawa jama'a kuna fahimta dan Allah da ya za a yi ka gano wannan ba naka bane in ba ka yi da gaske ba in ba Allah tona masa asiri ba jama'a kun fahimci magana amma waɗancan dama sun ware sun ce babu mu babu lakum dinukum waliya dini ku yi naku mu ma muna namu kaga ba ka da matsala da su kawai in sun tsokane ka ne shikenan a ja daga amma su wannan suna ciki shi yasa lokacin da sayyidina Umar hankalinsa ya ɓaci da ya ga irin illar da munafukai suke yi wa musulunci ya zai sa manzo Allah ya ce ya rasulullah me zai hana ba za a karkace mutanen nan manzo Allah ya ce kayya Umar yanzu ba ka tsammani in muka fara bin waɗannan mutane muna karkashe su kuma za a koma ana gulma ana cewa na kira ku zuwa ga addini kuma ina kashe ku domin kai kai ne ka gane waɗannan ba namu bane amma wanda suka ce su ba sa cikin mu sun san waɗannan ba namu bane ba su sani ba daga sun ga muna kashewa sai su ce a dama mun faɗa muku mun ce kar ku bi mutumin nan ko ka i to yanzu gahi nan jama'a haka ne ko ba haka ba to shi yasa ba wanda ya wahalar da musulunci irin munafiki to don haka da Allah ya tashi sai ya masa jaza'an wifaqa wato sakamako daidai da aikin shi tun da shi ma ya wahalar da musulunci ya wahalar da qur'ani ya wahalar da sunna ya wahalar da malamai ko to sai Allah ya ce shi ma ya sha bakar wahala sama da duk wani kafiri a duniya to ina ganin sai za ka dan fahimci abin aiko domin wani zai ce ah to wai malam kafirai amma a ce su suna sama munafikai suna wuta ya haka to kaji yadda tiyorin yake an gane magana da kyau ko kaji yadda abin yake Allah shiryar da mu Allah shiryar da mu da haka yake cewa fa laysal muradu qawlaha bil lisani ma al jahli bi ma'anaha yace fa innal munafiqina yaqulunaha domin kafirai munafikai suna fadin ta amma wa hum tahatal kuffari fin nar amma suna kasan wutar jahannama a cikin wutar jahannama walakin al murada qawluha ma ma'rifatiha ma ma'rifatiha bil qalb abinda ake nufi shine mutun ya fade ta tare da sanin ma'anarta kuma a cikin menene a cikin zuciya wa mahabbataha da kuma menene sonta wa mahabbati ahliha da kuma san ma'abotanta kaso kalmar kuma kaso waɗanda suke ɗauke da kalmar daga cikin musulmai yan uwanka wa bugudi ma khalafaha da kuma saba wa duk abin da ya saba mata ka kyamaci duk abin da ya saba wa kalmar shahada jama'a wannan fa shine dalilin da yasa kuka ga wala muka kasa samun nutsuwa dangane da abin da Abdul Jabbar yake yi jama'a saboda wallahi wallahi yana daga cikin abin da za a gane imaninka yana da fawa yana da ƙarfi shine kaga musulunci na samun tasgaro a wani ɓangare hankalinka ya tashi Allah duk duniya idan ba abin da ke tayar maka da hankali kai a rayuwarka haka Allah ya yi ka to a ganka idan an tayarwa da musulunci hankali to kai ma hankalinka na tashi na rantse da Allah da ya busa mun numfashi duk mutumin da baya jin karsashin irin wannan abin a ransa wallahi yana da alamar munafurci a cikin zuciyar shi ina gaya muku wannan shi yasa koyawa kai ake son addini fa koyawa kanka za ka yi kuma ta ina za ka koya shine ta hanyar irin waɗannan karatuttukan kana sanin waye Allah waye manzan Allah ya tarihinsa ya ɗabi'unsa ya halayensa yaya usulubinsa wannan irin tausayi annabi yake da shi wannan irin jin kai annabi yake da shi wannan irin mu'amala annabi yake da ita yaya matsayinsa a gurin Allah wannan ayoyi suka yi magana akan darajarsa da kimarsa da martabarsa su waye sahabbai waye Umar waye Abubakar me tarihinsa yaya shi yasa gaskiyar magana jama'a karatuttukan mu suna da yawa mun yi magana da kwanakin baya da su Malam Rabi'u abin nan abin nan ciyaman na na abin nan na media din mu kan cewa dole mu ƙara rana fa ta karatu wala dole hakuri za mu ƙara dan akwai abubuwan da ya kamata a ce wallahi muna karantar da su har yanzu ba a so kansu ba to wani abun kuma idan muka ce haka za a yi ta tafiya iya wannan ranakun guda biyu to wallahi wani abun har mu mutu ba za mu karanta shi ba kuma ya kamata a ce an me an karanta shi yanzu dole mu kuma yanzu mu samar da hanya ta karanta tarihin annabi muhammadu da sahabban annabi Muhammadu da kuma malaman sunna waye ne Bukhari mu ɗauko Bukhari mu yi kamar sati goma ana tarihin Bukhari kawai ka ji waye Bukhari daga nan ne duk wanda ya zagi Bukhari za ka ji hankalinka ya tashi saboda ka san waye shi amma wallahi bari in faɗa muku daga cikin illar da ta sa da yawa daga cikin mutane in an zagi manzan Allah hankalinsu baya tahi wallahi ba san manzan Allah bane Allah yanzu mamarka da ke kasanta ai ka san mamarka ai ko baka santa ba ba wanda bai san mamar shi ba ai ko da Allah za a zage ta ka hankalinka ya kwanta to ko da iya sanin da kai wa mamarka irinsa kai wa manzan Allah za ka yi da a zage shi hankalinka ya kwanta jama'a kuna fahimtar magana da kyau ko to shi yasa galibin mutanen mu ba su san waye annabi ba kawai su suke ana cewa Muhammad ya ce Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yanan ta kare daga nan bai san komai akan tarihin waye annabi waya darajarsa ya kimarsa ya martabarsa ya matsayinsa wannan irin mutunci annabi yake da shi bai sani ba saboda haka idan ya aka zage sai ji kamar wani mutum a ba an samu wani daga cikin manyan kasar nan ba wani daga cikin manyan kasar nan saboda jahilci da rahin sanin waye manzan Allah cewa yayi ka san akwai lokacin da kasar Denmark ta yi batanci ga manzan Allah ta rubuta katun da waye da waye da waye sai aka ba da sanarwa al'ummar musulmi malamai suka kira cewa duk kayan Denmark gaba daya a kaurace musu sai ga wani daga cikin manyan ƙasar nan jama'a ya fito yana cewa wai kawai dan an zagi wani mutum na rantse da Allah ba ku san da wannan magana ba ku wasu sun sani wai kawai dan an zagi wani mutum wai sai a ce wai a kaura cewa wata ƙasa a daina siyan kayanta wai annabi ne wani mutum to shi yasa wato rashin sanin waye mutum yana iya sawa ka ainihin wato kaskanta shi ka wulakanta shi amma in ka san waye shi ai za ka ba shi girmansa ko yanzu dan Allah ku yi karaskiya da sarkin gombe a cikin mota ana ture-ture baka san shi ba za ka hankaɗe shi ka wuce ko ba za ka hankaɗe shi ba wala za ka hankaɗe shi kawai ka nemi gurin shiga amma in ka san wannan sarki ne tsakani da Allah za ka ɗan ba da guri ka ce yalla oi bismillah ko ba za ka yi ba saboda ka san shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko to shi yasa dole ne mu tsaya mu san abin nan wallahi dole sai mun samar da wata kafa in ma wasu darussa za mu fitar na ilimi wanda za a dinga ta'ar ɗaliban ilimi ana yi kamar yadda yake kamar tsari na karatun zaure tun da lokutan wallahi babu su in muka ce iya ranakun asabar da lahadi kaɗai za mu dinga karantarwa wallahi tallahi za mu shekara aru aru ba mu iso wasu karatuttukan ba kuma littattafan nan suna jibge mun karanta su mun fahimci ya kamata a karantar da al'umma yanzu wallahi har Allah Allah nake na gama da la ilaha illallah na akwai wani littafi mai zaki na tauhidi mai zaki na tauhidi da nake so in dasa mana in mun gama la ilaha illallah alwajiz kuma ba mu san ranar da zai kare ba sai dai kawai Allah ya kai mu lokacin to shafi kusan ɗari biyar da wani abu jama'a har yanzu ba mu yi tamanin ba ka gani to saboda haka Allah ya shirye da mu amma dai ba damuwa insha Allah li yaqdi Allahu amran kana maf'ula za a iso insha Allah Allah ya shirye da mu da haka sai ya ce wal muradu a menene wal muradu min shahadati Allah ilaha illallah abinda ake nufi da shahadatu Allah ilaha illallah a shaida babu an bauta da gaskiya sai Allah huwal iqraru biha ilman shine mutum ya tabbatar da ita a cikin zuciyarsa sannan ya san ma'anarta wa lafza wa nutqan sannan ya furta ta akan fatar bakin shi ya dinga furta ta wa amalan sannan kuma ya yi aiki da abin da yake kunshi a cikin ta khilafan bima yazunnu qul juhalu ka gani malam yace sabanin abin da jahilai suke zato annal murada min hadhihi kalima huwa mujarradun nutqi biha cewa abin da ake nufi da wannan kalma shine kawai ai ta furta ta kawai ta haka sai da'ira suna la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah iya wannan suka iya amma idan suka zo gaishe da shehu su sufa jama'a kun fahimci magana su dasa gohinsu a kardan gaishe da shehu ba sa ganin wannan a matsayin matsala me yasa saboda iya furta kalmar shahada suka sani amma ba san menene ba ma'anarta ba za su iya da'ira sai ta la'ila in ka jiyo suna diri da la'ilaha illallahu sai ka ji kamar za su fasa masallaci la ilaha illallah la ilaha har kai ma ka razana ka ce kai wannan fa ahad tauhidi ne fa amma da za su ga wani shehun su ya yanko kwana su fa za su yi gaba ɗaya su gaishe shi kaga sun ruguza karmar gaba ɗaya sun rusa ta don sun ɗauki haƙƙinta sun ba wani jama'a kuna fahimtar maganar da ke ko to shi yasa in baka tsaya ka fahimci abun ba sai ya zama kawai a barka da furuci a raba ka da aiki ga ka da furta kalmar shahada amma abin da ta hana baka hannuwa abin da ta ce ayi kuma baka iya yin sa me zai jawo maka wannan shine jahiltar ma'anarta kawai shine na'am na'am eh eh sun fito yawo gaba gadi ba wanda ya sai jijjiga su sai ga su an tumɗike su gaba ɗaya an gane? ba maryam yana mana ishara ne ga wata ga wata kalma da Audu Jabir ya dinga faɗa wato shi yasa wallahi wallahi kowa ya shiga taitayensa dangane da al'amarin Allah kaga wannan yawon gaba gadi sunan ma yawon fa kenan fa yawon gaba gadi akwai wani lokaci da yake warewa zai ɗebi ɗalibansa su cika garin Kano ana yawo ana waka ana na fito yawo gaba gadi babu mai iya jigani an gane ko sai ga shi ba ma jijjiga ba amma tuje shi gaba daya ka san jijjiga shi ne a dan ba haka sai a rabu da kai to shi wannan da aka yi haka aka yi haka aka cizge shi gaba daya saboda me saboda ya yi fariya wato in an ce gaba gadi fa da hausa ko ina gaba hausa ba ne ba ku san menene gaba gadi ba wato gaba gadi ka san yadda doki yake wa ya san yadda doki yake idan an saki doki an saki linzaminsa yanzu haka da za a saki doki a tunkaro masallacin nan a sake mallin zamu zuwa zai fayi dake masallacin sai dai idan ya daka ya ji ba zai rusa ya wuce ba dole ya ja baya jama'a kun fahimci magana amma idan zai iya fasawa ya wuce to zai fasa ya wuce kuma duk abin da ya gani a gabansa zai dake ni ne kawai ya wuce to wannan shi ake kira gaba gade da Hausa wato idan ya tunkari abu ba wanda ya isa ya tsaye da shi jama'a kun fahimci maganar da kyau ko ba wanda ya isa ya tsaye da shi in ya sa gabansa kawai don haka yace ya fito yawo gaba gadi babu mai iya jijjiga shi to da Allah ya tashi yace to bari in turo maka wasu zarata wanda ba ma jijjiga ka ba za su yi tuje ka za su yi gaba daya jama'a kun fahimci maganar da kyau ku to shi yasa in mutum bai fahimci tauhidi ba rahin fahimtar tauhidi shi ke kawo albahari shi ke kawo jiji da kai shi ke kawo bugun kirji shi ke kawo nuna isa mutum ya dinga jin kawai shi din nan fa ba wanda ya isa da shi amma in kana da aƙida da tauhidi za ka ga kana da tawazu ba ku ga annabi ba har yawo yake cikin madina yana shafa kan marayu saboda tawazu idan aka yi magana aka yi magana sai ya ce a'a ya ce ana basharun mithlukum yuha ilayya ni da kuke gani mutum ne dan uwanku bambanci na da ku kawai ni ana mun wahayi ku ba a mu gahi ya cancanci alfahari amma baya yi me ya dalili saboda aqida da tauhidi jama'a in ka cika da ikhlasi baka alfahari in ka cika da tauhidi baka jiji da kai kana ɗaukar kanka a matsayin ba komai ba yayin da tauhidin ka ya ratsa cikin zuciyarka yayin da baka da aƙida sai ka je kake duk duniya babu kamar ka mutumin da ya ce hatta aljanu malamansu su zo shi su ma ya fi ƙarfinsu ya ce su ibnu taimiyya su wane ne duka da matattu da rayayyu ya ce kowa ya taso haba malam in ba wanda ya samu matsala a aƙida da tauhidi ba wa zai ce irin wannan bakin ba a yi wa Allah alfahari Allah ya shirya da mu da haka ya ce a mutum ya ainihin wato abin nan wal muradu bi wal muradu min shahadati Allah ilaha illa huwa al iqraru biha ilman wa nutqan wa amalan khilafan lima yadhunnu al juhal anna al murada min hadhihi al kalima huwa mujarrad al nutq biha cewa jahilai su abin da suke fahimta abin da ake nufi da wannan kalma shine kawai a furtata aw al iqraru bi wujudillahi ko kuma a tabbatar da samuwar Allah aw mulkihi ko kuma mulkinsa li kulli shay'in min ghairi sharikin cewa yana tare yana yana yana mulkar komai ba tare da ainihin wato abokin tarayya ba sai ce fa inna hadal qadra wannan gwargwadon sanin kalmar shahada a haka kada arfahu ubadul awsani masu bautar gumaka ma ai sun san haka san cewa ba wanda yake yi sai Allah san cewa ba wanda ya mallaki duniya sai waye sai Allah masu bautar gumaka ma sun san wannan ba wannan ne ake so ka fahimta ko mu ce ba iya wannan ake so ka fita ka fahimta dangane da kalmar shahada ba wa aqarru bihi sun tabbatar fadlan an ahli kitabi ballantana ma abota littafi walau kana kadhalika da a ce al'amarin haka ne lam yahtaju ila da'awati ilaihi da basu bukatu zuwa ga a kira su zuwa ga gare shi ba kafirai sun yadda Allah ne ya mallaki komai Allah ne mai yin ruwa Allah ne mai kada iska Allah ne mai mulkin komai sun yarda matsalar su guda ɗaya shine ba su yarda shi kaɗai ake bautawa ba kuma wannan matsalar ita ce ta rusa musu kalmar gaba ɗaya jama'a kun fahimci magana yawa don haka mun zo gaba za mu dakata a nan abin nan sati mai zuwa dan daga yau in Allah da ba za mu karatu ba sai kuma rana ita yau eh tun da ranar litinin za a ci raguna ko ko talata ne kai ko insha Allah in aka yanka raguna ran talata laraba ba za mu karatu ba alhamis dama ba ma yi juma'a muka yi sallar juma'a asabar za mu dawo karatu ba hutu insha Allah ta'ala dan haka ran asabar kawai za a yi karatu Allah ya shirye da mu insha Allah fa abinda muka faɗa daidai Allah ba mu ladan sa wanda muka yi tuntube ko karancin ilimi gani da ko Allah ya fi mana hada ko ma inda la billahi tawfiqi wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh